أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب البسملة وبسمال بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا ووسلوك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا ولا نصك إلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الظلا وتكتوهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص وهو فيهن ساكت لهمزة فافهمه وليس مخزله ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا ولا بد منها في ابتداء كسورة سواها وفي الأجزاء خيار من تلا ومهما تصلها مع أواخير سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ci gaba da karatun hizul amani wa wajahu tahani wanda ya shahara a sassansa da ashafibiya cikin arkara'at sad'a a yau halka ina ganin ta goma sha biyu ko? Za mu tashi a babin basfala. Bayan mun karanta babi na isti'aza wanda mun bayyana a babin saɓani ɗaya ne a ciki shi ne isti'aza za a bayyana ko za a ɓoye. an rawaito ɓoye isti'azan a gun masu ramzi guda biyu hamza faɗin fasil da nafi hamza na aba to amma ghairu musta'amal ba a aiki da shi ma'ana abin da aka sani duk masu karatun khalaf alhamza ko hamlad alhamza kowar sha'annafi ko kalun to suna bayyana isti'aza haka aikinsu ya gudana tun daga zamanin al'imamu shafiri har zuwa yau. Amma akwai wasu jigajigan malaman kira'as suna aiki da shi shine kamar al'imamu mahadawi wanda muka ce akwai tarjamusa a cikin معرفة قراء الكبار أنا الإمام الزهري لكم طبقات القراء نائب الجزري شيء وانا بابي da yake biye da shi babi ne na basmala wa basmala baina suratayn bi sunnatin rijalun namauha diryatan wa tahammula kamar yadda muka yi bayani shafidiyya tana da zahiri tana da batini zahirin mu a wajenmu shine rumuzi sannan batini shine a kalmomin da suka ba da rumuzi to akwai wasu gwalagwalan hukunce-hukunce ko wasu ma'anoni ko ta'alilat ko asbab ko taujihi na wannan kira'at ko riwayat din a ciki akasin abin da shi abu shama mai shari shatibiya ya faɗa shi a wajensa rumuzi shine batini ma'anonin da kalmomin rumuzin suka bayar kuma shine zahiri ala kulli hal zaka ga kowanne daidai ne kowanne daga cikin biyu daidai ne saboda shi imamun shatibi ya kawo kalmomin saboda rumuzin ne to in ka tuba wannan rumuzi su ne zahiri ne dan ka san rumuzin daga rumuz din ka san wannan kira'a wannan riwaya na suwa ne ne dan shi ya kawo kalmomi to saboda haka kaga rumuzi shine zahiri sannan waɗannan kalmomin ma'anonin da za su bayar ba ma'anoni ne wanda aka kawo kalmomin saboda su ba to domin haka za ka ga rumuzin su ne zahiri sannan kuma ma'anonin da kalmomin suka bayar kuma shi ne batini abu shama da ya aka faɗin ya ce rumuzin su ne a zahiri rumuzin su shi ne batini sannan ma'anonin shi ne zahiri da ya faɗa to saboda su rumuzin su rumuzin su ne suke ba da kira'at ko riwaya din da ake bukata a kai. Wannan shi ne wajihinsa. A nan da ya ce, wa basmala bai na suratai ne bi sunnatin rijalun na mauha jiryatan. Zahiri shi ne baɗin bi sunnatin ramzi ne na kadun an nafiya. raɗin rijal ramzi ne na kisa'i da riwawoyinsa guda biyu shi ne duri hafs duri da kuma lais abu haris na mauha nunun ɗin ramzi ne na asim da riwawoyinsa guda biyu shi shu'ba da hafs giryatan dan ramzi ne na ibnu kafir da riwayoyinsa guda biyu shine bazzi da kumbul saboda a bisa shi manhajinsa idan ya kawo ramzin rawi ramzin rawi ko sunansa to abokin riwayarsa baya tare da shi a wannan amma idan ya kawo ramzin ƙari'i abokin riwayarsa yana tare da shi in ya kawo ramzin ƙari yana ɗaukar riwayoyi biyu duka. In ya kawo ramzi na rawi ɗaya, to yana nufin wannan rawin shi ne. Wannan shi ne manhajinsa gaba ɗaya daga farkon shafi'iyya har zuwa ƙarshe. A nan misali da ya kawo ramzin kalun, yana nufin shi warshi baya bismillah tsakanin sura da sura. Da ya kawo ramzin kisa'i, abu haris da duri duk suna bismillah tsakanin sura da sura sannan kuma da ya kawo nunun haf da shuba duk suna bismillah da ya kawo dal bazzi da kumbul duk suna bismillah tsakanin sura da sura a nan ya bar warshi abokin riwayan kalun zai zo ya yi magana a kansa a gaba shi ne yana nufin masu yin bismillah tsakanin sura da sura ka gama wata sura za ka shiga wata sura masu yin bismillah su ne wayannan kalun annafi kisa'i asim ibnu kafir wauɗin wata hammula kuma fasila ce kafin ya shiga wata kira'a daban kamar yadda muka bayyana a wancan halka wauɗin da take zamanto fasila galibi wawu wawu listi'inafi ne ko wawu al'afaf asifa to amma wani lokaci yakan iya kawo wawu asliya da zamanto fasila saboda shi ya ce maka wawu cikin waɗannan kurufu hijayi din ita ce fasila ba tare da ya fayyace ma wannan wawu din asliya ce ko za'ida za'ida ce kawai wawu wawu kawai ita ce fasila misali wauɗin da ta gabata a ramji na farko wa ikfa'uhu faslun abahu atuna wannan wauɗin asliya ce daga wa'a ya'i ne wa'a yadda muka fassara a baya jami na wa'i asliya ce kamar wannan kuma da ya ce wa tahammula wauɗin a nan isti'inafiya ce ko ka ce ko ko a atsafi zuwa ga jiryatan jiryatan wa tahammulan bauɗin afifa ce tahammulan ma'tufun ala jiryata to wannan shine ma'anan wannan misali ka gama wata sura da wata sura Mm.
za ka yi bismillah Mm.
misali ƙarshen a ƙarshen suratul nuri Na'am.
wallahu bi kulli shay'in alim بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده Mm.
kaga ka sa bismillah tsakanin surar da ta wuce suratul nuri da wacce za ta zo Mm.
ita ce a sura ta Mm.
furqan kenan Na'am.
to waɗannan wanda muka ambata in sun tarar da sura eh, sun tarar da sura to za su karanta bismillah kafin su wuce banda sura bara'a wanda zai zo Na'am.
yayi magana a kanta Na'am.
To wannan zahiri shatibiya ko ka shi batini a ra'ayin Abu Shama a Shama Mm.
to batinin Mm.
shine wa basmala rijalun rijalun din fa'il ne na basmala Na'am.
wasu ji- jigon malamai Mm.
manya-manyan malaman malaman kira'a Mm.
sun yi bismillah Mm.
baina surataini tsakanin sura guda biyu bi sunnatin Mm.
dogara da saboda dogara da wani hadisi ingantacce Mm.
eh, saboda hujja kafa hujja da wani hadisi ingantacce Mm.
ma'ana ya inganta manzon Allah yana bismillah tsakanin sura da sura da wannan hadisin suka kafa hujja Mm.
suka yi bismillah tsakanin sura da sura Mm.
sannan namauha wannan hadisin waɗannan mazaje manya-manyan malaman sun rawaito ta sun rawaito wannan hadisin diryatan a diraya Mm.
mun san ilimin hadisi kala biyu ne Mm.
akwai diraya akwai riwaya Mm.
wa tahammulan sannan kuma sun rawaito shi riwaya saboda tahammul din shine riwaya Mhm. Mhm.
an wani an wani an wani an wani an kaza ka kawo sanadinka to wannan shine tahammul shi yasa ake cewa riwayatul hadith ko a ce tahammulul hadith duka ma'ana ɗaya ne Mm.
to kaga wannan mu a fahimtar mu wannan shine batinin shakariya zahirin kuma kadun isa'i afin ibnu kafir suna bismillah tsakanin sura da sura saboda rumuzin dan rumuzin aka kawo waɗannan kalmomi Mm.
batininsa kuma yin bismillah tsakanin sura da sura ɗin Mm.
eh dogara ne da wani hadisi wanda malaman hadisi suka rawaito wannan hadisin dirayatan wa riwayatan Mm.
dirayatan wa riwayatan Mm.
eh to wannan shine Na nishaɗi ne.
to ku lura duk lokacin da ya kawo a kurra Mm.
To, wanda bai kawo ramzinsu ba, in ma zai kawo su a nan gaba, Mm.
in bai kawo su ba sai ka ɗauki kira'arsu ko riwayarsu a akasin diddun abin da ya kawo.
Mm.
Eh, diddun abin da ya kawo.
Na'am.
Yawwa, in kuma ya kawo, to shi kenan. Kamar anan misali ya yi bayani akan waɗanda ramzinsu bai zo cikin baitin nan na farko ba. misali da farko sai ya ce wa wasu luka bai na suratai fasahatun Mm.
yake hada tsakanin sura da sura Mm.
ya ce ma'ana ba tare da bismillah ba Mm.
hamza mai ramzin fa Mm.
shi ne yake hada sura da sura ba tare da Mm.
an karanta bismillah ba Mm.
to kaga a nan shi hamza ramzinsa bai zo a baikin farko ba baya daga cikin waɗancan waɗanda muka ambata daga baya cikin alkurra alkurra'u sab'a cikin alkurra'u sab'a kenan shi ya tarar da sura zai hada ba zai karanta bismillah ba sannan wannan ayar ta ƙarshen wannan sura da kuma ayar farkon wannan sura za ka ɗauke su kamar sun zo a sura ɗaya ne.
Na'am.
hukunce-hukuncen tajwidi da yake alaƙa da tsakaninsu za ka yi kamar ma sura ɗaya ne kamar wata aya ce da wata aya a haɗe a sura guda ɗaya misali ayar da ɗazu muka buga misali da shi wallahu bi kulli shay'in alimun tabarakallazi kaga alimun din kana da talwini da ke ta din gaban harfin ikhfa'i ne sai kai ikhfa'i wanda bai sani bai sani ba ma ba zai ma san da cewa ka gama wata sura ka shiga wata sura ba wallahu bi kulli shay in alimun tabarakallazi da ke khalaf yana saks a kalima ta shay kaga ka hada alimun tabaraka kai ikhfai haka ne irin su wajen wannan abin nan فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش كان ده تنوين ده لم حرف إدغام إدغام كالف فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش هكذا الإسلام هكذا مثالي آه أبنى الذي أطعمهم من جوع وآ وآمنهم من خوف أرأيت الذي لكي ينسبت رواية خلف إذا ذيك إن ورش يكي نقل رواية خلف شيكما ينا ينسبت وآمنهم من خوف آه، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يعني وكما إن ذاك طيع أرأيت ذي. وآمنهم من خوف أرأيت saboda in a wakafi ne yana yin naqal ma'ana duk waɗannan hukunce-hukuncen za ka tsabbaka su yi haka duk inda yake a cikin ƙur'ani gaba ɗaya to shi ne a nan wannan shi ne ne a gunmu zahiri na shatibiya zahirin shatibiya wannan faɗin shi ne muke bukata faɗin ramzi ne na imam hamza sannan hamza yana haɗa sura da sura ba tare da ya karanta bismillah ba batinin safa shi ne haɗa sura da sura ba tare da karanta bismillah ba wato yana nuna fasaha fasaha na iya irabi na iya nahau na iya taujishi eh shi ne yake nuna yana nuna wannan fasaha din a gani to saboda haka wannan fasahan da yake magana a kai shine tanasub almunasaba baina suratayn yanda malamai sun tabbatar da cewa surorin nan da aka zo aka jera su farko aka kawo fatiya aka kawo bakara aka kawo ali imrana aka kawo ba haka kawai aka jera su ba suna da munasaba da alaka da juna surar da ta gabata da wacce za ta zo suna da alaka da juna ko ma'ana ko wani wani abu shine ana cewa munasabatu suwar akwai munasabatul ayat akwai munasabatul suwar duk ilimin muka ne masu zaman kansu munasabatul ayat shine idan me yasa aka ce qul huwallahu ahad ita ce aya ta farko me yasa Allahu sama ta zamanto aya ta biyu eh akwai dalili to saboda haka Allahu sama din kasance wata aya ta biyu din akwai dalili da yasa aka mai da ita aya ta biyu ba haka kurun bane kamar inda qul huwallahu ahad da ta zamanto aya ta farko akwai dalili to ma'ana farkon sura har zuwa ƙarshe wannan aya ta farko wannan yake biye da ita wannan yake biye da ita duka wannan tartibin akwai dalili akwai hikimomi akwai asbabin da yasa aka jera su shi yasa zaka ga cewa duk kira'a da riwaya gaba ɗaya ba taɓa samun wata kira'a ko wata riwaya a ce misali a wannan jimi hawa a wannan riwayar a wannan riwayar aya ce ta farko a wancan riwaya aya ce ta biyu a wancan riwaya ko kira aya ce ta uku a dukkan kira'o'i da riwaya duka wan najmi za hawa ita ce aya ta farko suratul najmi ka gani to saboda haka wannan shine yake cewa munasabatul ayat munasabatus suwar to wannan fasahan da yake magana yana magana akan munasa munasabatus suwar ne eh shi yasa zaka ga suratul fil da muka karanta faj'alahum ka faj'alahum ka'asfin ma'kulil ila quraish to suratul fil tana magana akan quraishawa ne da wata hadisa da waƙi'a da ta same su. Kamar yadda li'ilafi Quraysh ma tana magana a kansu ne, irin yanayin ɗabi'arsu, wezarsu, yaushe ne suke gari, yaushe ne suke bulaguro. A gane, kaga kenan wannan dalilin ne yasa aka kawo suratu suratu Quraysh din. Oh? To aka kawo ta bayan suratu fi. Hakanan surori misali an kawo an kawo suratul nasi bayan suratul falaq a gani an kawo suratul falaq bayan suratul suratul ikhlas haka nan wannan shine yake nuna fasahar qur'ani wato munasabar jera surorin qur'ani kamar yadda ake da munasaba na jera ayoyin qur'ani to kaga wannan shine ne shine batini shafibiya yadda muka ce abu shama a ibrazul ma'ani ya akasa shi a wajensa zahirin zahirin shine bayyana ramzi abin nan bayyana fasaha din sannan kuma batini shine ramzi shi a wajensa eh to shine wa wasluka baina surataini fasahatun kenan hamza yana hada tsakanin sura da sura kenan a kira'a ta hamza abun al-imamu hamza qur'ani gaba ɗaya din kamar sura ɗaya ne kawai shi ne tsakanin sura da yi wasil waskutan kullun jalayahu haffala a nan ya kawo abubuwa guda biyu kuma da da wannan waɗannan abubuwa guda biyu ne ya cike ramzin duwan da ba ambata ba daga baya wasil ɗin shi ne abin da muka yi magana a kansa a kira'an hamza shine hada sura da sura ba tare da bismillah ba waskutan kuma asattu tsakanin sura da sura kai sattu kai sattu zai zai ma bayani me ake nufi da sattu din shine ka dan tsaya ba tare da numfasawa ba ka wuce shine sattu ka tsaya kaɗan ka wuce ba tare da kayi numfashi ba misali wallahu bi kulli shay ko wallahu bi kulli shay'in ali tabaraka allazi shine sattu faj'alahum ka'atfin ma'kul bi ilafi quraish shine ka dan tsaya ba numfasawa ka wuce shine sattu wasu kuma kamar yadda muka bada misali a kira'a ta hamza ce kawo ramzi guda nawa guda uku kullun kafin ramzi ne na ibn amir nishami jalayahu ji ramzi ne na warshi hassala ha ramzi ne na abu amr kun ga mun samu ibn amir mun samu abu amr mun samu hamza ƙurra'u saba duka ɗin sun ƙare sannan mukabilin kalun da muka bar warsh ko muka ambaci kalun a baiti na farko ba mun samu ji ya cike mana da kira'a ta nafi a nan jala yahu to yana nufin ibnu amir nishami warsh annafiya abu amr basri waɗannan su uku to suna yin wasulu suna yin sabtu ko ka hada sura da sura ba bismillah ko tsakanin sura da sura ka yi sabtu suna da wajihin nan guda biyu kaga wannan dalilin ne yasa bai ambata musu bismillah a cikin masu bismillah bai kawo su ba cikin masu bismillah bai kawo bai kawo su ba to wannan shine wasil waskutan kullun jalayahu hassala anan kullun jalayahu hassala kullun jalayahu hassala zahirin shatibiya abinda yake nunawa jalaya din jam'i ne na jaliya kamar da kuka riga ya kuka sani duk abin da yake yana da wazani ala wazani fa'i- fa- a fa'ila yana zuwa jami ala wazani fa'ala kamar matsiya matsaya jaliya ah, jalaya khafiya khafaya khafiya ko khafiya khafaya kamar wannan jami wannan ne wannan hassala din wannan hassala ɗin khabar ne na mubtada kullun ɗin kullun hassala jalaya shi ne asalin ma'anansa kullun ɗin mubtada ne saboda akwai mudafin ilayhi wanda zai sawwaka ibtida'insa wanda aka cire kamar ya ce kullu qari'in min ha'ula'i salasa ne hassala jalaya kowanne ɗaya cikin waɗannan alƙurra'un nan guda uku da aka ambata ibnu amir warshu abu amri ɗin kowanne daga ciki ya samar da abubuwa ƙarara ya fito da abubuwa ƙarara abin da yake nufi kowanne cikin su ukun nan yin wasulu da saktu da ahalul adayi suke musu abubuwa ne wanda ya fito fili karara ma'ana ya shahara ahadul ada'i suna karatu da riwaya ta hisham ko ta ibnu zakwan wannan kira'a ta wato ibnu amir kenan ko riwaya ta warshi annafi ko suna karatu da riwayatu duri da susi an abi amri al-basri kowannen su wato ana musu wasul baina surataini ba tare da basmala ba ana musu sautu wannan abu ne fitacce sananne gani zai zai ma bayanin dalilin da ya sa ya faɗi haka abin da ya sa ya faɗi wannan shi ne ce wala nassa nani wala nassa kalla hubbu wajuhun zakartuhu wala nassa kalla hubba wajuhun zakartuhu وفيها خلاف جيده واضح الطلع atan da ya ce ma wasu da saktu ɗin kowanne ɗaya cikin waɗannan su guda uku abu ne fitacce eh kullun hasala da laya haka muka ce ba abu ne fitacce a wajensa amma duk da haka wala nasa babu wani nassi a gunsu sanadi eh takamamme agun shi ibn amirin shami ne ko agun warshi ne annafi ko agun abu amri ne cewa wa yin wannan wasu dubai na suratai ne ba bismillah ko saktun nan babu nasi agunsu da yawa masu wasu daga cikin shurrahu shafidiyya suna ganin cewa abu ne ya shahara ibn amir din da warshu din da abu amri ɗin ana masu karatu da kira'arsu da riwayarsu suna bismillah tsakanin sura da sura a ina za mu ɗauko wannan bismillah eh a cikin shatibiya saboda shi shatibiya ta kawo rumuzin gaba ɗaya yanzu babu wani ƙari cikin alkurra'u sab'a a mas'ala ta bismillah baina surataini ko wasu baina surataini ko sattu baina surataini babu wanda bai zo ba anan to to kaga ya kawo rabbi na riwayoyi guda biyu ne kanun bi sunna ba na bi sunna warsh jim na jalaya kaga mun samu qira'a ta nafi to sannan a baiti na farko ya kawo kisa'i kisa'i ya kawo asim ya kawo ibn kafir sannan a baiti na biyu ya kawo hamza ya kawo ibn amir ya kawo abu amr ba su shida ba to in ka hada da nafi'u alqurra'u sabadin sun kare to saboda haka a ina ne zamu dauko jawazin yin bismillah ga warshi ga ibn amir ga abu amr al-basri a ina zamu dauko wannan jawazin zamu dauko ne a lafazin da yace wala nasa wala nasa tunda ibnu amir ba nasi da aka rawaito a wajen shi wasu babu a gane sannan kuma abu amri babu ba to dole ne mu dawo asali shine bismillah tsakanin sura da sura to ta nan ne ya zamanto ibnu amir shami warshu abu amrin basri suna da wajihi biyar tsakanin sura da sura wajihi biyun shine a wasul baina surataini bila basmala asattu baina surataini wajihi uku kuma shine wajihin bismillah guda uku da zai zo ya faɗa ƙarshen wannan babin zai zo yana cewa wa mahma tafilha ma awakhiri su ma awakhiri suratin fala taqifanna dahra a fala taqifanna dahra fiha fataskula anan zai zo ya faɗi wajihi guda hudu a cikin kudin ɗaya ba ja'izi ba ne sannan uku ja'izi ne to wannan ukun ja'izin ka hada da wasulu da saftu to ya zama to kana da wajihi guda biyar baina surataini in kana karatu da kira'a ta ibnu amir ko riwaya ta warshu ko kira'a ta abu amir bil basri an ɗauko wannan wajihi guda ukun na bismillah a lafazin wala nasta ba ba nassi kenan eh wannan kaman zai zo muku a babin wannan kaman babin takdiri babin takdiri babin ya'atu zawaid akwai wasu abubuwa yadda a cikin ilimin usulul fiqh ake samun istihsan istihsan na gane wasu abubuwa ne malaman fiqhu na mazhaba suke yi a mazhabarsu amma a gun imaninsu babu ba samu a wannan abin ba yanzu ka dauko littattafan usul shi za ka ga babu listihsani listihsani cewa yanzu mai risala da ya kawo addu'o'i a babin jana'iza ba wa yustahsan ba wa yustahsan an ya kula ba haka yace ba to ga gani to shi imamu mali yace babu wasu addu'o'i takamanne wanda a sallar gawa wannan ne kat kawai dole wannan za ka yi babu. To kaga wanda mai risala ya kawo da menene istihsani. To haka nan za ka samu a kowanne fannin ilimi za ka samu irin wannan abinda babu abun asalin imamin jagoran abin babu. Su aka duba wasu dalilai ko sai zamantu ana yin abin. To wannan shine kenan tun da ba nan su a gunsu. To ba su da nasi to ba za ka hana yi musu kuma bismillah ba. To bismillah zai baka wajihi uku in ka hada da wasulu da sassu din zai zama ta wajihi guda biyar. Ukun zai zo a nan gaba shi sa ba mu yi magana a kai ba. Ine wala nasa. Da ya ce wala nasa sai ce kalla kalla kalla din harfin ne harfin raja'a ne harfin zajar ne wanda ana cewa kalla babu a bakara daga bakara har a bakara har kala babu kalla ko da kalla an an yi amfani da lafazin kalla kawai daga kala zuwa kasa shi yasa ake cewa kalmar nasi kalma ne da ake amfani da shi a Allah shine kalla din kalla din yana nuna maka a ta yaya za a samu nasi babu an bincika ciki da bai cewa mene wanne ne wanne wanne nafsi aka samu abu ibnu amir ko warshe ko warshe ko abu amr ba a ba a samu ba a samu wannan ba yawa to shi ne wala nasa kalla din hubba wajhun kafun din kafun din kalla shin ramzi ne na ibnu amir hadin hubba ramzi ne na abu amr jimun din jiduhu da zai faɗa a nan gaba ramzi ne na warshi ko ba ramzi ba ne to da yawa daga cikin shurrawu suka ce ramzi ne abin da yake nufi da wala nassa kalla hubba ibnu amir ba ba nasi abunsa na yin wasulu da sattu ha abu amr babu nasi abunsa na yin wasulu da sattu shine kalla hubba wau ɗin wajihun ɗin kuma fasila ce fasila ce kamar da muka bayyana wannan wau ɗin asliya ce ko fasila tana zama asliya tana zama to ghairu asliya a gane ke ce hubba wajhun zakartu wajhun zak wajhu wajhun zakartu wa fiha khilafun yace ciki akwai sabani sai yace ne jiduhu wannan jidin yana nuna wannan sabani shin eh, shin za ka yi wasulu da saktu a gunwar shi ko ba za ka yi ba akwai sabari mana zahirinsa yana nuna warsu an nuno an rawaito abin nan an rawaito a wasulu da saktu a wajensa kamar ar- kuma a an rawaito bismillah a wajensa sai ya ce shi ne wa fiha khilafun jiduhu ya ce wuyan wannan saɓanin ana ma i- i- isnad ne majazi Majazi.
kaga sabani bai da wuya ba wuyan wannan sabanin yace jiduhu wadihu tula an ce tula din jam'i ne jam'i ne na tula abin nan jam'i ne na tulatul meta kamar zaka ce falatun falatu fako guda ɗaya in ka ce fala ka cire ta ɗin ya zamo jami hakanin fulatun guda ɗaya safa shi ne safahatul unum gefen wannan wuya kowanne wuya yana da gefe guda biyu ko gefensa na dama da kuma gefensa na hagu a gane sannan amma sai yayi jami'i ya yi jam'i saboda dul- a- duk lokacin da tasniya ba zai yiwu a gare ka ba to sai ka mayar da shi jam'i duk lokacin da tasniya zai zamanto ma nauyi a harshe sai ka mayar da shi jam'i wannan ka'ida ne to a nan da ya ga tasniya ba zai yiwu ba Mm.
zai rusa mishi wazaninsa Mm.
sai ya mayar jami asalin tuladin gefe guda uku ka gane gefe gefe safa guda uku na wuya ko fiye ma da uku alhali wuya din kuma gefe biyu ne yake da shi ko na dama ko na hagu ka gane na dama ko na hagu to shi ne a nan ya ce wuyan wannan wuyan wannan sabanin ya ce wa bihi ne ya fito karara ko ka ce gefe-gefen wuyan wannan sabanin ba a rike shi ba ya fito karara abin da yake nufi sabani ne kawi khilafin kawi shahararre a gunwar shi ka gane ma'ana wajihi guda biyu shahararru a gunwar shi yin bismillah tsakanin sura da sura da kuma wasulu da saktu tsakanin sura da sura saboda a sh- a a istilahin imam shafi'i in ya kawo ma lafazin khilaf ya kawo ma lafazin kulfu to yana nufin wannan rawi ko ƙari yana da wajihi guda biyu ba yana nufi saɓani ne haka na magana ba yana da wajihi guda biyu shine kulfun ko khilafun a gane to a nan yana nufin warshu shi yana da wajihi guda biyu shine bismillah tsakanin sura da sura kana da wajihi uku a ciki ga wasulu da saktu kana wajihi guda biyar wajihi biyu ne suka zamo biyar ɗaya wajihin ya samar da uku ɗaya wajihin ya samar da biyu hakan kuma ya ce shahararre ne sosai a gunwar shi shi yake nufi da jidu huwa zai hukula an gane to yadda muka fassara wannan da yawa daga cikin shurrau shafidiya haka suka fassara cewa kafin ɗin kalla yana nufin ibnu amir haɗin hubba yana nufin abu amri wauɗin wajuhun ɗin fasila ce jimun ɗin jiduhu yana nufin warshi wauɗin wadihu wadihu fasila ce wannan shine yawancin ƙurra waɗanda shurrau shafibiya suka tafi a haka sai abu shama abu shama almajirin al'imamu shafibi ne shine mutum na farko wanda ya yi sharhin shafibiya yadda ake faɗa wasu na cewa akwai wasu almajiran imamu shafibi din sun riga shi sharhi saboda yana dan ishara zuwa maganganunsu a cikin sharhinsa ya yi sharhin shafibiya guda biyu ya yi babba eh, ana ce mishi alkabir ya yi ƙarami ana ce mishi a sahir ƙaramin shi ne ibrazul ma'ani fi sharhi hirzul amani shi ma ƙaramin an buga shi a majallafi guda kudu babu a nan majallafi guda kudu an buga shi na karanta shi a labirari ta almasjidun nabawi lokacin da muke jami'a to shi ne shi abu shama ya ce babu ramzi a nan ya ce kwata-kwata babu ramzi a nan ma'ana kalla kalla da hubba kaf da hadin ba ramzi ba ne jimin din jidu hudun ya ce ba ramzi ba ne abin da ya sa ya ce idan ka ce ramzi ne wala nassa kalla hubba da ke a nan ba ba ramzin warshi to yana nuna shi warshifin yana da nasi. Mun fahimci maganar sa In ka ce kafin da ha'un na kalla da hubba ramzi ne ibnu amir abu amri abu amr su ne ba su da nasi to zahirinsa yana nuna to shi warshifin yana da nasi alhali kuma warshifin ba da ba da nasi sannan kuma ya ce wa fi ha khilafun jiduhu din ya ce idan ka ce jimun ɗin nan ramzi ne to yana nuna a gunwar su ɗin akwai saɓani akwai saɓani akwai wajihi guda biyu to sannan kasancewar babu nassin wasulu da sabtu ɗin yana nuna wajihin da ya ne kun gane irin hazaƙa sama kun gane irin hazaƙa hazaƙa sai to saboda haka ya ce ni a guna a wannan baishin ya ce babu ranar wata na ga wata nuska a wasu rubuta wala nasa kalla hubba wajihin duba akwai inda aka ce hubba wajihin a wajen ta yawa na nemi wajihinsa na irabi ban samu ba saboda haka nake ganin wannan nuska din duk inda yake kuskure ne saboda hubba a gane hubba mabniun ne lil majhuli in ka ce habba kaman ka ce madda ne in ka ce hubba kaman ka ce mudda ko in ce muku in ka ce ka ce habba kaman ka ce fataha in ka ce hubba kaman ka ce futiha futiha hubba din tunda mabniun lil majhuli ne gaban naibul fa'il muke bukata naibul fa'il kuma marfu'i ne hubba wajhun ne hubba wajihun ne eh naga wata nuska hubba wajihin a gane eh wannan nuska ce na ganin raji'a ce ghairu sahiha eh ومن دون وسطهم وسطهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الظهر بسملا نعم anan a hukunci biyu ya baka ya yi ma ta'arifin a saftu ɗin me ake nufi da saftu tarihi shine wa saftuhum duna tanaffusin saftuhum mubtada ne duna zarfu ne muta'alliqun bi mazifin wujuban taqdiru kayin khabar mubtada wa sabtuhum sabtu sabtu a gun malaman kira'a duna tanafusin ai ka'inun duna tanafusin yana kasancewa ba tare da numfasawa ba idan kai numfashi ya zama wakufu kamanci wannan in kai numfashi ya zamanto ya zamo me ya zamanto wakufu dama suna da abu guda uku ne akwai sattu akwai wakfu akwai katsu'u sattu ka tsaya ba numfashi kamar mai yin tsalle a magana tsalle ma sannan kuma wakfu ka tsaya da numfashi katsu'u kuma ka tsaya gaba daya tsaya wanda kawai ka gama karatunka kawai sai je ka ce sadakallahu aziz shine mustalahatinsu sannan duka su uku diddinsu wasulu ne ne duka su uku diddinsu wasulu ne wasu ce wasulu wasu su ce sila wannan shine a nan da yake wasattuhumul muktaru yana komawa a can wasil waskutan din can yake nunawa a cikin wasulu da sattu wanda ibnu amir da warshi da abu amri suke din a sattu din shine muktar shine zababbe Eh, shine shi aka fi so a gun waɗannan qurra'u guda uku kaga kenan yaje yaje fi wato tsuntsaye biyu da dangon ɗaya ne da jumla ɗaya ya yi ma ta'arifin sattu kuma ya nuna maka wasu da sattun da muka yi magana a kansu to a sattu ɗin shi ne muktar shi ne muktar saboda shi sattu ɗin aƙalla zai ma isharar cewa wannan surar ta ƙare za a shiga wata sura yayin da shi kuma wasu ɗin baya nuna wannan in wanda bai san ƙur'ani ba ma zai ɗauka sura ɗaya har yanzu kake karantawa yauwa to shine wasattumul muktaru duna tanaffusin sai za wasu suka ce al muktaru din muktada awwal sannan duna tanaffusin din abin nan al muktaru khabar al awwal duna tanaffusin kuma khabar na biyu khabar al awwal din yana nuna hukunci daban khabaru sani kuma yana nuna hukunci daban khabarul awwal yana nuna tsakanin wasulu da saktu saktu shine aka fi aka fi so aka fi tsaba sannan kuma khabar sani din yana nuna shi saktu din shine ka tsaya ba tare da kayan numfashi ba shine yace wa ba'duhum fil arba'i zuhuri basmala yace wasu daga cikin malamai wa ba'duhum wasu daga cikin malamai ahlul adai kamar da mai sunana ya faɗa a nan yan ce ahlul adai wa ba'du ahlul adai ahlul adai din su ne waɗanda suke yada qur'ani kamar malaman darasu kenan malaman darasu su ne za ka zo su ma darasu su gyara ma a ka je ka yi hadda saboda haka su su masu yada yada abin nan ne ya da ƙur'ani ne shi yasa za ka zo ka same su suna da ra'ayoyi da wasu ishtihadat nasu na kansu irin su ne wanda muka yi magana kan ba nasi din eh a yanzu ma misali a cikin ƙur'anin mu ba akwai waka kwandiga ba eh wakafi na kwandiga su wanda a kwandiga aka zuba wakafi ba asalin wannan wakafin da aka gada a mushafin wannan kayan borno ba su suka zuba kayan su kawai da irin wannan ne suna yake cewa ahlul adai wasu daga cikin ahlul adai malamai malaman darasu fil arba'i zuhuri a wasu surori guda hudu waɗanda ake ce musu al'arba'u zuhur al'arba'u ɗin al'arba'u ɗin mu'annas abin nan mu'annas ne na al'arba'atu az-zuhur kuma jam'i ne na az-zahra'u kamar yadda al'arba'u din a adadi mu'annas ne az-zuhur din kuma jam'i ne na zahra'u mu'annas kenan zai nuna maka kamar ya ce wa ba'duhum fi suwar al-arba' surori guda hudun kowace sura ya kira ta da suna az-zahra az-zahra saboda shahararta jam'in su kuma az-zuhuru saboda duk abin da yake nuna launi ko rauni ko ciwo eh to muzakkar dinsa af'al ne mu'annas dinsa fa'ala ne muzakkar din da kuma mu'annas din kowanne jam'in su fu'ul ne eh abin nan abin nan fu'ulun linnahawi ahamarin wahamba da mai ibn mali ya fada fu'ulun linnahawi ahamarin wahamra wazani fu'ul yana zaman jami'i ne duk isimin da ya zo maka a wazanin af'al abin nan af abin nan a wazanin af'al ko wazanin fa'ala shi kuma wazanin af'al da fa'ala suna zuwa abu biyu ne launi ko cuta ka duba aswad baki launi ne azrak shudi launi ne akhdar kore launi ne asmar a gane ruwan ƙasa launi ne kowanne aswad sauda ahmar hamra abyad baida azraq zarqa asmar samra kaga af'al muzakkar fa'ala mu'annas ba to shi muzakkar da mu'annasun duka za ka yi musu jami ala wazni fu'ul karina ce za ta bambanta ma namiji ake nufi ko mace ne ake nufi karina za ta bayyana yanzu na ce maka humrun ina nufin jajaye shin jajaye na ina nufin yan mata ne ko matasa ne karina ce da za ta zo ta fayyace to anan shi yasa ya ce wa ba'dhum fil arba'i al arba'i da ya fada ta nan ne muka gane a zuhur din jam'i ne na zahara'u zahara'u tunda zahara'u din kuma mu'annas ne to yana nufin sura ne zahara'u wasu surori ne shahararru su hudu kowace sura aka ba ta lakabi az-zahara'u da aka yi jami'in su suka zamantu a zuhuru da aka ba su adadi suka zamantu a zuhurul arba'u tunda mata ne al'arba'u ba al'arba'atu ba in gane to shine yace basmala anan khabar ne na wa ba'dhum wasu daga cikin ahalul ada'i basmala fil arba'i zuhuri yana karanta bismillah yana karanta bismillah a wasu surori shahararru guda hudu shi ne ake cewa la la da wailun wailun la uqsimu bi yawmil qiyama la uqsimu bi hadha al baladi wailun lil mutaffifin wailun li kulli humaza sune al arba'u suhuf abin da yasa wannan wannan yake yin bismillah tsakanin waɗannan surori saboda idan idan kai wannan idan kai saktu kai saktu ka san saktu din mutumin da yake nesa baya jinsa ka gane to ko kuma ka haɗe ma'anan zai lalace misali az-zahra'u na farko misali ne ce huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira la kamar ka kore wannan takawa shi ba ahalin takuwa ba ne ba ahalin maksira ba musamman ma idan kana karatu da riwayar warsh wanda yake jan madul mufassid huwa ahlu takwi wa ahlul maksira la kamar ka kore ka ja ladin to kaga ma'anan zai bambanta saboda haka a wannan gun kai bismillah saboda fita a wannan ma'ana haka nan la uku na biyu fadukuli fi ibadi wa dukuli jannati la kamar an fasa shiga cikin bayin san salihai cikin aljanna an fasa la saboda haka kai bismillah haka nan misali wailun abin nan wailun lil mutaffifina misalin da yake cewa a wannan yauma yauma la tamliku nafsu li nafsin shay'a wal amru yauma idhin lillahi wailun a gane idan ka ce wal amru yauma idhin lillahi wailun kaga za a fahimci kamar lillahi din kabar ne muqaddam wailun din mubtada mu'akha kaman ka ce Allah yana da wailun kenan wal iyaz billahi kaga ma'anan ya bambanta to shine anan wal amru yawma idhin lillah bismillahir rahmanir rahim wailun lil mutaffifin kaga shi kenan a gani haka nan inda ce wata wasau bisabiri wailun kamar shi ma bisabiri wailun maimakon in kai haƙuri sakamakon sa aljanna ne to haɗawan zai nuna maka in kai haƙuri sakamakon sa wuta ne wailun a sai ka ce وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة شكرا فهنا شيء كنجد وبعضهم في الأربع الزفر بسملا ألف بسملا na itilaki ne ba na tasmiya ba ne basmala ne ku lura a nan da ya kawo ba'adu mubtada khabar din mufradi dalili na ifradi ya kawo wannan shine larabci mai kyau ba'adu din ba jami ba ne mufrad ne kaman kullu mun sha faɗa wannan kaman kullu ba'adun nasi ya ƙulu za ka ce ba kamar hausa ba ne in a hausa ne za ka ce wasu mutane suna faɗa ba to ba'adun nasi wasu mutane ya ƙuru za ka ce karka ce ya ƙuru na si ba wai ya mare ka mu ba ruwan haka kullu ma me kullun nasi ya ƙulu karka ce kullun nasi ya ƙulu na ko kullun nasi yawa haka na gani a cikin wannan littafin da shugaban boko haram ya rubuta me sunan littafin hazihi aqidatuna ko wa zamanajuna ko wannan babu nasi ya kuluna na ce to kaga shugaban kungiya su kutum da jagoran al'umma ba arabiya ba larabci shine wa ba'duhum fil arba'i zuhuri basmala ba basmalu ba eh to shine sai yace lahum duna nafsin wannan wanda yake yin bismillah ko yace ayi bismillah tsakanin waɗannan surori guda hudun nan saboda kada ma'ana ya ɓaci ya ɓaci idan aka yi saktu ko idan aka yi rasulu sai ya ce yana yi musu bismillah ne ba tare da yana da nassin yin bismillah a gunsu ba cikin wancan kiran ijtihadinsa ne cewa rashin yin bismillah a wannan tsakanin zai bata mana shi ne na ga a wani sharhin shatibiya yake cewa a cikin ayoyi mana ƙur'ani akwai ayoyi irin wannan ayoyi na misali wannan aya da yake cewa wa kazalika haqqat kalimatu rabbika 'ala allazina kafaru annahum ashabun annahum ashabun nar ko yin gaban allazina yahmiluna al'arsh an annahum ashabun nar allazina yahmiluna al'arsh kaga in ka hada za a ɗauka allazina ya hamilunan arsha sifa ne na asahabun nari ya gani ya ce akwai irin wannan ya ce ina irin wannan wurare ya ce bina'an ala hazar kauli da yanzu muke magana da hunduna na sirrin nan za ka karkai wasu rutun da wasu din jahili kama akwai rera wannan kai tafakkuri kusan ilimin qur'ani ulumul qur'ani baya karewa kawai rashin himman mu ne ba a research ba a bincike yanzu ka bincika a qur'ani zaka samu ayoyin wannan diyawa wanda ba tara su a waje guda ba to shine yace lahum duna nafsin eh yin bismillah ga waɗannan masu yin saftun nan guda uku ga wannan ko wasu daga cin adai suke yi ya ce ba wani nasi a gunsu cewa a waɗannan surori guda hudun ku karanta bismillah wahawa fihin na sakitun lihamzata ku duba anan wahawa din yana nuna ba'adu din ne shi wancan da ke mun ce ba'adu din mufrad ne ko da an yi shi idafa zuwa jami'i shi wancan wancan da ya ce a yi bismillah a waɗannan surori guda hudun to a waɗannan surori guda hudun shine dalili na fihinna da ke mun bayyana al'arba ɗin mu'annas ne a zuhur ɗin jami'i ne na mu'annas a cikin waɗannan surori guda hudun sakitun yana yin saktu li hamzata ga hamza da ke shi hamza ɗin mazhabarsa da nassi wasu lubai na suratai ne to in ya zo yana karatu da riwayar khala riwayar khalla duka ba an hamza ba ne in ya zo waɗannan surorin sai ya yi sabtu wayancan sai ya yi bismillah hamza kuma sai ya yi sabtu saboda sabtu suna da akan zai nuna ma zai raba tsakanin a gane huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfira la أجب وأهل المغفرة لا لا لا كذا هذا بمبنتا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا تي لا كذا يا بمبنتا هكذا والأمر يومئذ لله ويل ya bambanta haka na shi ma wata wasau bis sabr wailun to wannan tsayuwar sabtudin ya raba tsakanin da shi ne a nan ya ce wa wasihin na sakitun li hamzata wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da yake cewa a ba koyaushe ba ne cikin shatibiya zai kawo ramus وسوف أسمي حيث يسمع نظمه أه؟ به موبها جيدا معما ومخولا أغاني كاغا غرغر يكاو سونا حمزة وهو فيهن ساكت لحمزة كنن ورش أبو أمر ورش أبو أمر ده ابن عامر إن كذو الأربعة zuhuri bismillah za ka yi hamza da riwawoyinsa guda biyu in ka zo al'arbawu zuhuri za ka yi sabtu yawwa shi ne fafhamhu wa laysa muhazzala yace ka fahimci wannan sosai imam shafi'i ya ce ma ka fahimci bambancin waɗancan su uku da hamza eh tunda su suna da saktu dama ko dama ai su uku ibn amir abu amr da wasu suna da sabtu ba to kai musu bismillah shi kuma wannan wanda bayi da sabtu wasu ne yake bayyana surataini kai mishi ne kai musu sabtu yake fafahamu ka fahimci wannan walaysa muhazzala ba magana ne wanda aka yi wato magana ne wanda ba shi da ba shi da kima ko ba shi da daraja ba kamar da mai suna na anan yake cewa abin nan ya ce iza taraka aunahu wa nusrahu ya ce a takzir ana cewa khazala yukhazzilu ko khazala shine in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zal ladhi yansurukum min ba'di mutum ne wanda kana zata in ka shiga matsala zai taimake ka to kuma har ka fita matsalan ko oho ma bai ma amma wanda dama baka ba baya cikin wanda kake musu zaton ba za su barka a matsala ba in yake taimakon ka a larabci ba a cewa khazala eh shi yasa wannan yana ɗaya daga cikin matsalolinmu na larabci ba ma iya bambanta asalin kalmomin da jika shi ne anan ya ce idza taraka aunahu wa nusratahu a nuska ta mai sunana shi ne walaisa muhazzar mana wannan tafriq din cewa masu wasulu da sabtu su ukun nan al'arba'u zuhur din a yi musu bismillah tunda su suna da sabtu sannan shi kuma wannan mai wasul wanda ba da sabtu hamza shi kuma a yi musu a yi masa tsafta ya ce kabarci wannan ya ce tafrit ne wanda walaisa muhazzala eh bambanci ne muhimmi wanda ko da a can ya ce da hunduna nas eh karka ce ai bayi da nasi ba nasi ba ya ce to magana ne ka fahimce shi sosai ba wanda za a ki taimakon ba za za ki za ki taimakon sa bane ya ce haka yasa dadin shatibiya shi yana karantar da kai ilimi ne bi uslubin adadi bi usulubin adabi shi ne wasu suke so a jarra da shatibiya daga wannan adabiya su sai su da an kawo baiti sai a ce da ma kaza aka faɗa su zaka ga galibin baituka da aka yi wa imamu shatibi ta akiba da itiraba zaka zo ka samu baiti ne ba'idun an usulubin adabi za su jarra da baiti ne daga adabiyat da shi ne a nan ya dawo har yanzu dai yana magana akan bismillah yace wa mahama wa mahama kasilha aw bada'ata barada bara'atan بتنزيلها بالسيف لست مبسملا ومهما تسلها wannan dalilin damiri ne na basmala din Mm.
wanda ya kawo shi a cikin tarjama Mm.
ko kuma basmala wanda za a fahimce shi da fi'ilin da ya fada wa ba'dhum fil arba'in zuhuri basmala gane kamar ya ce wa ba'dhum basmala basmalatan Mm.
da masdar mu'akkil a gane tukunan ya kawo wa wannan masdar mu'akkil mahzufin ya kawo mishi zamiri wa mahama tasilha ko yaushe in zaka hada zaka hada aw bada'ata bara'atan ko kuma zaka fara a farkon bara'a shi yasa wasu suka ce wannan damiri tasilha din bara'atan din damirin bara'a din ne damiri ne na bara'a bara'atan din badal ishtimal ne na wannan damiri kamar ya ce wa mahama tasil bara'atan Mm.
wa mahama tasil bara'atan aw bada'ataha Mm.
a gane koyaushe duk lokacin da za ka haɗa tsakanin suratul anfal da bara'a ko kuma za ka fara karatu da farkon suratul bara'a ɗin litanzili bisaifi Mm.
saboda a cikin suratul bara'a ɗin ana yawaita maganganun takuba eh faizan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikina ku kashe su ko kuma ah, wa innaka sub aymanahu wa innaka sub ayma aymana am aymanahu min ba'di ahadin wa ta'anu fi dinikum faqatilu ko qatiluhum yu'azzikumullahu qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir yana yawan magana ta kuba a kashe su a kama su wa khuzuhum wa hasuruhum wa qulu lahum kullu marsad dinnan to kara kara da bismillah wasu da yawa suna fahimtar cewa wai ba a karanta bismillah tsakanin amfal da bara'a ko farkon bara'a saboda lokacin da ake yaƙi ne suratu bara'a din ta sauka ba haka ake nufi ba eh ba haka bane kamar da galibi zaka ga ana faɗa ba haka bane abin da ake nufi suratul bara din tana ɗauke da maganganu akan takubba a kashe su a kama su a kulle su eh ba da ba- maganan tausayi saboda haka suran da Allah Allah ya yi yawan faɗan katilu so dinnan tara karanta bismillah kana karanta tsakaninta da amfani kana karanta a farkonta shine wa ma ma tafsilha ai wa ma ma tafsil bara'ata Mm.
ka hada tsakanin bara'a da bara'a Na'am.
kamar a wajihin suwar shi din in zaka hada ba bismillah wa- a wajihin su ha- wa- wajihin hamza ka hada ba bismillah a sauran masu yin bismillah ma su ma in ka zo zaka hada tsakanin bara'a amfal da bara'a to karka karanta bismillah haka nan farkon bara'a duk idan ba za ka karanta bismillah ba kana da wajishi guda uku ne zaka kana da qat'u kana da wasul kana da sabtu misali ah, inna allaha bi kulli shay'in alimun bara'a ka hada alimun bara'a kaman kawai aya ɗaya ne ka hada za ka yi ikhfa din alimun bara'a ka haka kenan Mm.
ko ka raba inna allaha bi kulli shay'in alim Mm.
bara'atun min allah Mm.
ka raba wannan rabawa ana ce mishi kafa ka gane ko kuma ka yi sabtu inna allah bi kulli shay'in alim bara'a wajihi uku kake da shi in kuma a farkon sura zaka karan zaka tashi a bara'a din Mm.
babu wani wajihi kai tsaye daga bara'a din zaka tashi eh shine wa mahama tasilha aw bada'ata bara'atan kamar yadda na gaya muku da min tasilha tasilha eh wasu na mai da shi a basmala Mm.
wasu suna mayar da shi badal ishtimali na bara'atan wa ma ma tasil bara'atan aw bada'ataha haka ne bara'an zaka hada da anfal ko a farkon bara'an zaka zaka tsoma li tanzili hadi sayyidi saboda yawan saboda yawan saukar da takubba a ciki Eh, yawan saukar da takubba a ciki ma'ana yawan maganan a kai su a kama su da muka ka karanta wasu ayoyi daga cikin nan lasta lasta mubassila karka zamo mai yin bismillah a nan ya cire fara fita saboda darura ta shi'iri gane asalinsa falasta saboda mahamadin harf ne abin harf ne shabta ya ji zimin filai ne fili na farkon tasilha tasilha Eh, misali kan ce mahama ta zurni a zurka shi kuma lasta lasta din za a sa fa fa lasta fa din zai zama rabita rabita da zai nuna maka na wannan na na jazama da نعم wasu kuma suka ce ba a bukatan um, rabita a nan saboda laisa din min akhawati kana ni fi'ili ne kamar misali ka ce na ce ma mahama ta zurni zurtuka kawai jawabi sharti din fi'il madi saboda laisa din ai fi'il madi ne min akhawati kana fi'il madi in ya zamanto jawabi sharti baka bukatan ka kawo mishi fa wanda suka ce zaka kawo fa din suka ce laisa din ai yana da ma'ana na la yana da ma'ana na la to saboda haka zaka kawo fa saboda haka zaka iya daukan su anan fi'il madi ne kawai jawabi na me jawabin sharɗi na tafsila ba a buƙatar wata fa a rafiya eh shi ne lasta lasta mubassila wala budda minha fi ibtida'i ka suratan siwaha yace dole ne مم.
la budda ana kawo shi abin da dole ya kai shi مم.
irabin sa din نعم budda din ism ne na la مم.
khabar din sa mazu مم.
Eh, in an kawo an kuma a gabansa labudda an tafa'ala kaza مم.
to a wan wa an wasilatu haɗin za ka nemi majururi jarun wa majururun ɗin zai zamanto muta'alliqun bi mazu khabar ɗin labudda ɗin نعم zai zamanto haka in kuma an ce labudda aka tsaya to la ne da wannan ɗinsa ba tare da an kawo khabar kamar yadda ƙur'ani ya ce kalu la dair kalu la daira kawai. da haka ya ce ba kawai la da i- da isim dinsa kabar nashi mazo shi ne labudda yawanci ana kawo min a gaban kamar yadda yanzu anan wala budda min ha damiri na haɗin yana nufin na bis na basmala din ne dole ne ka karanta bismillah fi ibtida'i ka suratan farkon farawanka cikin farawanka sura مم.
farawan farkon sura kake so ka fara karatu siwaha amma surar da ba ta bara'a ba مم.
saboda bara'an ya ma magana au bada ta bara'a ta surar da ba sai dole ka karanta bismillah zaka ce bismillahir rahmanir rahim ya sin ka bismillah kana da wajihi bismillah ka hada da farkon sura bismillah ka ware ko bismillah ka hada da farkon sura kana da aujuhi daban-daban zan ce bismillahir rahmanir rahim yasin ko yasin na yanke bismillah na yanke farkon sura zan iya hadawa bismillahir rahmanir rahim yasin na hada su zan iya zan iya ware bismillah shi kadai bismillahir rahmanir rahim a gane sai na fara ya si haka auziyin nan kowanne in kai kowanne daga cikin su yayi shine yace wa fil ajza'i مم.
khayyara man tala an ce al ajza مم.
ana nufin duk gunda ba farkon sura bane ko da kalma ɗaya ka bari duk inda za ka fara karatu a cikin ƙur'ani ba farkon sura ba ne kan izu ne eh wanda ba farkon sura ba ko kan sumuni ne kan rubu'i ne kan nusub ne misali inda zan cire alif lam mim mu abun mu ba wakafi bane na cire shi zan fara karatu da zalikal kitabu la raiba fihi to anan ba dole bane ne karanta bismillah ba dole bane zan iya karantawa ba tare da bismillah ba in kuma farkon fara karatu ne zan yi a'uzu ka gane ba bismillah a'uzu billahi minash shaitanir rajim zalikal kitabu la raiba fi ba tare da bismillah ba ko kuma ce a'uzu billahi minash shaitanir rajim wal qur'anil hakim inda ba farkon sura ba ta shi ne al'ajiza kenan suna ne na ko'ina a ƙur'ani ban da farkon sura shi yasa ya yi jami'insa ajiza kowanne juzi zuzi na ko'ina a cikin ƙur'ani shi ne ce hayyara a gunku menene hayyara ko kuyira hayyara yawa akwai nuska kuyira mantala an ba wa wanda yake karatu tala ya tudu ai kuyira man qara'a an bawa wanda zai yi karatu zabi ko khayyara man tala wanda zai yi karatu zai zabi abin da yake so ko ya karanta bismillah ko ya bari a ajiza gaba daya shine baiti na karshe yace wa mahama tasilha ma'awa khiri sura ce, ko yaushe za ka hada bismillah da ƙarshen sura, falata tifan dahara, ka shage kada ka kuskura ka tsaya a dahara ko yaushe dukkan zamani. masdar zarfu ne na wannan falata tifan kamar yadda a can ya ce idan ma'aratar da ma'aratar jahara ta ko yaushe kowanne zamani kai nufin karatu anan ko yaushe kada ka kuskura ka tsaya fiha ai alaiha fi yana zuwa bi ma'ana ala saboda ana cewa wa kafa alaihi ba a cewa wa kafa fihi to shine fi din yazo da ma'anan ala eh fala ta tifanna dara alaiha akan wannan karshen suran kashabi ko yaushe kowanne zamani karka kuskura ka tsaya fa taskula a daura maka nauyi a daura maka dutse kai nauyi eh ma'ana wannan shine ma'ana wato kai wani abin da ba a yarda da shi ba eh anan abin da yake nufi anan tsakanin sura da sura din ƙarshen sura sura da sura a gun masu karanta bismillah to idan ka karanta bismillah in ka haɗa ƙarshen sura da bismillah to kar ka tsaya ka haɗa shi da farkon sura a gane kawai misalin da ɗazu muka yi misali a in abin misali wallahu bi kulli shay'in ali wallahu bi kulli shay'in alimun bismillahi rahmanir rahim kar ka tsaya in ka tsaya ka nuna kana da wata tsura ƙarshen ta bismillah to sai dai ka hada ka hada da wannan ka gane yi kenan da ka tau ka zo ƙarshen sura ka karanta bismillah da farkon sura ba tare da ka tsaya ba shikenan wannan yayi ka gane yi bismillahir rahmanir rahim ko ka ce misali wannan wannan wannan aya والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم wannan ba a yarda da shi ba amma in ka da bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi da farkon suran da karshen suran da bismillah a haɗe wannan yayi ma'ana wajihi guda fudu ne ya kawo masu a dunkule ya hana maka wannan yana nufin sauran ja'izi ja'izin ka hada ƙarshen suran da bismillah da farkon sura kaga ɗaya ba to ka yanke ƙarshen abin nan abin nan ka yanke su duka misali wallahu bi kulli shay'in alim بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي aga ka rarraba su akasin wancan da ka hada su gaba daya wajihi na uku wanda yake jaizi idan ka ce wallahu bi kulli shay'in alim ka tsaya بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بسم الله da farkon suran gata na gani yayi to shin hada ƙarshen sura da bismillah da aka hana ka tsayawa haramun ne ko makuruhi ne wasu um yawancin malamai suka ce har saboda yana nuna kana da wata sura ƙarshen ta bismillah amma na ga zahirin abu shama zahirin abu shama yana cewa a yana cewa wato yana cewa wato makuruhi ne duk da masu magabata din wani lokaci abu haramun din sai su ce mishi makuruhi cewa idan ka ce والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم كتايا شيني wanda aka hana ka fala ta kifan na dahara din to shin haramun ne futu ko kuma makruhi ne eh wannan shi assalamu alaikum